بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر أجل وقيت وجه رجل ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira na ba alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya don ba manta ba mun tsaya da rufi na ashirin daidai za mu tashi da rufi na ashirin da ɗaya a wannan littafi mai albarka عمدة الأحكام نبض مالني عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى wanda aka haife shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya koma zuwa ga Allah shekara ta ɗari shida da biyu. Muna cikin babu makaro haƙi sala babu da yake magana a kan ababen da ake ci a sallah ba a so mutum ya aiwatar da su. mun tsaya kan hadisin jari na abdullahi hadisi mai lamba ta hamsin da hamsin da bakwai ko na a wata nuska sisi a wata nuskar kuma hamsin da takwas ko da ta ya danganta da nuskar da kake hannunka sisi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba an karɓo daga jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yarda jajirin mun yi bayanin sa a baya da muka zo hadisin sa na farko cewa yana cikin wato ga akwai wanda suka fi kowa al-muqtiruna min as-sahaba wanda suka fi kowa yawan hadisi in su bakwai da aka ce sun yi ruwaya mai yawa daga annabi alaihi salatu wassalam akwai jajira tabaru min as-sahabi fawqa al-alfi an-naqalu min al-hadisi an al-muqtar khairu mubah abu hurairah sa'd jabir anas siddiqat kadawun umar ibn abbas wayannan sune guda bakwai da malamai suke kawowa cewa kowa hadisin da ya hore duhu wato dangane da ruwaya da yau daga annabi alaihi salatu wassalam sannan mun ji cewa jajiru yana cikin waɗanda ba su da shekaru masu yawa a nan yau duniya sai su shekara ashirin da yan kai wa kaɗan annabi yau duniya to shi ne yake cewa ana Umar bin Khattab lalle ne na Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya fara masa yadda shi ma sai na Umar da hadisin da muka fara a farko wa annabi nama al'amalu bin niyyat sai na Umar sai yana da wato walala mai yawa wadda ita ba ba za ta ke ilayuwa idan ka ɗauko bangaren abin da ya shafi mulkinsa za ka guri ne mai faɗi rayuwarsa abu ne mai faɗi ko da irin bangare na ka ɗauko shi za su suke ɗauko littattafai ko a ce littafi akbaru umar a ganci wato hori wanda kowanne ka ɗauka kowanne hori wani abu ne kawai ake magana a kansa mustaƙili wanda za ka amfana sosai da sosai a rayuwar sai na umar radiyallahu anhu Allah ya fara masa yadda ja a yawmal khandaq ya zo ranar gwalalo ko khandaq ko ahzab yakin wato ‘yan maja waɗanda suka haɗa kai da kafiran ƙuraishawa da yahudawa da suke gefe kowane yana ciki da annaba ɗaya salatu wasalam cewa an yi musu illa a yakin badar an yi a yakin uhudu wannan abubuwan suka kullata da shi ba dare yana da wata ɗabi an yi kullace kan bai ɗaukansa ba to ba ya zuciya shi kansa abdullahi ɗan ubai ɗan salul ai ya kullace annabi saboda asali auda da kadara sun yi man baya kafin annabi ya yi hijira sun yadda shi ne mai unguwa mai gari annabi na zuwa duk aka taro to illa wannan ita ce shi ne dalilin gabar da annabi cewa duk mutanen da za su yi yanzu duk sun bai tsaba kan shugabanci to shi ne dalili to ana cewa handar saboda ramin da aka yi gwalalo wanda salman farisi ya ba da shawara cewa ga yadda za a yi saboda lokacin da annabi ya samu labarin yan rundunonin nan sun tattaru cewa suna so su kawo madina hari sai kira wasu akwai ya shawarce shi ya ce ne shawarwa ga labarin da na samu in ka akwai wasu daga cikin ya rasu da mun daina bari a kawo mana hari domin duk wanda ake kawo wa hari da alamun an fi karfinsa tunda mun samu wannan tabbacin cewa za su zo kafin su zo mu fita in ma za a haɗa a haɗu a wajen ne haka ba za a yi wa matan mu da ƴaƴan mu da to shi ne bayan an fita da salmanin faris ya ce shi a farisa domin sai da shekara wajen ɗari biyu ya musulunta sannan ya shekara sittin a musulunci yana da shekaru da yawa amma ka zo kan hadisin ta wata ran za mu ji wato irin abubuwansa to shi ne salmanin faris ya ba da shawara a yi wannan ramu wanda muka ce asali shi ne janyo ake yin ganuwa da za ka ga ana yi a ƙasashe na sarakunan musulunci inda aka yi domin a ba da kariya cewa wasu za su kawo hari to wannan ganuwar kanta za a hau duk wanda yake kaiwa daga nesa ba gida ne za a gani sannan da yake kallaka wannan mafi yawanci za ga duban da ruwa to duk wannan dabarun da salmanin farisi ya fitar to shi ne yake cewa za a yi wa malkandar ya zo ranar da aka yi gwalalo ba da ba gara ba cikin bayan rana ta bayi ya ji da yake wa da labari sai na Ahmad ya zo bayan rana ta bayi wanda ala ya tubu ku fara kuraishi ai sai sai na Umar ya rika bi ta kan kuraishawa haka a tabbu ma'anar da ta hausa shi ne zai sai ta zafi amma a gurin ba wanda ita ce zafi shi da ba da yake ba cewa a ce mutum ya cika zakata a a larabci aka ce zafi a tafi na kasa mutum ba zafi ne ba na kasa ne domin asali ta ce a sabu ya zo ne daga ma'anar alƙada'u yankewa an ce mutum da rada ko kuma ƙofar dubura shi ne a sabu wasu malamai suna kawo shi da attaqi a ce to ne bambancin da attaqi in ka ce asabu zagin da yawa mutum yayi ne kai don wani za ga in ya fara har sai an ruba bakin sa attaqi kuma yayi guda ne ko bi kawai ne shi ne attaqi to duka ne wato zagi to wannan zagin da ake magana ya tuku kufara quraishi yana ta zagin wato kafirin Qurayshawa yana nakarta su yana rage musu daraja abin da yasa muka faɗi wannan saboda wani zai hararo da cewa to ai hadisi ya tabbata na Bukhari annabi alaihi salatu wasalam an ce lam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fasiqan wala mutafahishan annabi bai kasance da albaja ba kuma bai kasance ne kake da ba wa kana yaqulu inna min riyadikum ahsanukum akhlaqan annabi ya kasance yana cewa mafi zaɓi wato wato lalle yana daga zaɓaɓɓun ku wanda suka fi kowa kyawun tafiya to ko duka babu ka hararo da za ka gane cewa ba irin wannan zagi na da ba ta a gaba annabi ba irin da wani wannan shi ne sannan wa qala ya rasulullah sai yake ya ma'aikin Allah ma kitu usalli al-asra ma kitu ban kusa na tallafi da azab hatta ka da shamsu ta goba har sai da rana ta kusa faduwa sai na mu yake gaya kun ji dalilin da yasa ne yake fashi gaba da su kwarta mu kafirai in ka dalta da shi har ya ji abada kuma lokacin ba saukar da wani za kun tafi ne ba ba kamta da hukumar salata ba ta kun tsari ba saboda ita wato wai za ku tafi ka sauka ne a yakin Mauritius da wanda za ta yi ba da ake faɗa a wannan ne kuma ka sai da aka yi tandan sannan aka yi wannan shi ka malamin ke ce wannan dalili ne da ka ga da wannan ai ana yakin ma za a yi sallah to dai ce um وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي كلا da insha Allah tabbata ga yin ce wallahi ba sallaiti ba yake sai na umar wallahi ni ma ban ba ba sai na umar bane kawai da mutum shi ma bai yi ba kaga akwai wato sifa ta sauƙaƙawa lokacin da yaron guri zai zo wani abu ya dame shi ke ta kumfula cewa har yanzu baka ji albashin ka ba sai ne gurin gaba ɗaya ruwa kwata kwata yace ni ma ba ban ji albashi ba sai ka ji ta ni eh ai ba kai kadai bane ko eh a zai fi sani ma gaba ɗaya domin ya san ba za a hana goga ba dole za a bari amma idan kowa ya samu shi banda shi to anan kuma yana cikin tashin hankali da gare to shi ne malam yake cewa a ali yake fa qumna ila budahan sai muka miƙe muka tafi wani guri da ake kira budahan ismul makan aka ce wani wadi ne a madina amma a yanzu a yanzu idan ka je madina sunan gurin ka ce budahan in ba wanda ya karanta tarihi ba ba zai gane ba ana kiransa wadi abin jayyida eh sunansa a yanzu kenan wadi abin jayyida shine budahan din wanda a dadan sunansa kenan saboda haka a sai suka je wannan suka miƙe zuwa ga wannan gurin wata wanda ali sala annabi ali salatu wassalam yayi alwala irin da sallah wata wadana laha yace mu ma muka yi alwala inji mai ruwa ya jaji da Abdullahi laha dan wannan sallar aje suna da yawa kowa ma bai ba tunda annabi bai ba kowa ma bai ba yawa وصلى العصر بعد ما غربت الشمس يا تبع عليه الصلاة والسلام يصلى كل عصر بايا رانا تابعي domin mun bi hadisi satin da yake ba a yin sallah lokacin da shine aran mai yake sakali ko lokacin yawa bayan bayan bayan bayan la'asar sakali irin wannan lokacin da rana ta fara tsira ba a sallah a tashi ma idan ya fahimci fikihu da kyau za ku ga baya sa lokacin sallar gawa a daidai wannan lokacin su sai yake fa sallar asra ba da ma garaba cikin mutum ne bai tashi suna sallah ba cewa a ce bai yi la'asar ba ana samun wannan wato fasikusun a ce bai yi la'asar ba sai ga lokacin kuma rana ta istirani to sai haƙura rana na faduwa ko an kira sallah ko ba kira ba sai ji fara da asar sannan zai ji magarba amma ba wai ya je ko magarba ba sannan ya ji da asar a a tartibu bainal farai jiran dawa tsakanin farillai shine dai dan za ko suna ba da wannan fatawar cewa ai sai ji kawai yanzu da ya magarba an kida da tashi da asar dan da yake inganci shine ya fara yin la'asar da domin ga abin da muka yi annabi alaihi salatu wasallam ya aiwatar daga baya kuma sai yi sai yi sallar ta maghrib ya sai yi thumma salla ba'da al-maghrib ba shi nan ma zai ya fita bayan nan sai annabi alaihi salatu wasallam ya sallaci sallar ta magriba to anan abin da zamu koya karkashin hadisi na farko yana nuna mana jawazu saddil mushriki a ce ya halatta a zage mushrikai ya halatta domin gaji mun ji anan a nakasta su a rage musu daraja ya halatta malamin ka ce yayi abin da aka hana shi ne la'anin mu'ayyan ka kama kafuri yanzu shi kadai ka ce wa da kafuri wa ne Allah ya ci masa kaza wannan bai halatta ba domin kun ga annabi alaihi salatu wasallam da ya zo sallah yana alƙulun ya fara kama sunaye ya ubangiji wala kamar kaza wala wani Allah madaukakin sarki da kansa ya dakatar da shi yake laysa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kun san abin da zai baka mamaki kusan waɗanda annabi ya rike kira din nan biyo da su musulunta saboda abu ne a da yake al-bagai ne yawan su musulunta shi da Allah ya tare da kama suna sai dai ayi riga ba wuya إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا هذا الله يجزي كبير شو الله يجزي له كافرين كافرين كو تكي رجاء كيبا ويا ودي إذا كيبا تيدي لجي يوا هذا ما كتورا ونوا ko kuma kaji wannan misali da ya umumi ko kuma ukalati ne hujjatul lahi mabdula sai Allah ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bayyanahu wa basita da mai fiku kai da ita kaga nan ba ya fito cewa ana yi umumi Allahumma dammir al-kafara wal munafiqin Allahumma dammirhum tadbira kaga cewa kai Allah ka ruta kafirci da kafirai baka ce da wani da wani da wani ka zo alkunun lokacin da yake wuce kafa sunan da ba shi kwarai kuwa dan za ga akwai wanda suka rika wannan karambanin lokacin rikicin Amerika da daga da kasashen musulmi a wannan lokacin za ga an zo sallah ta ba Allah rahma yana ta Allah ya ta kawo sunan su Tony Blair su waye sai bayan daya ba shi dalilin shi ne wato ba ka sani ba ko zai iya musulmi shi ne ba da suka ce kada ma wani ya zo za ka kula gidan duniya shi ai wane musulunta ya cike mu wato ba ya so musulunci saboda irin su yake ba zai wanda a musulunci kwata kwata ba ke saboda haka ita rahaban Allah faɗi ne ba a so kai ka kuke ta tana da faɗin da su to wannan shi ne dalili da ba yanzu ke kawo amma idan labari za ka bayar labari ko kuma illa Allah ya bada labari cewa wani ai kafiri ne mutlakan a ta hanyar labari ko kuma wani tsinanne ne wato bayan Allah madaukakin sarki ai ya mutu kafiri a matsayin tsinanne ba ba ba ne innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru haka sai ke faula ita alaihi la'anatullahi wal malaikati wan nas ajma'in sun mutu suna kafirai wannan ba tunani ne su ba da ba tsinannu ne kuma kafirai ba ka da kauci a nan amma mai rai al'amarinsa a hannun Allah yake hannun Allah ya saboda haka ba daidai bane wani ya saki baki a kan sannan na biyu shine wato halaccin mutum ya rantse rantsuwa ba tare da annabi ya rantse ba kaga annabi alaihi salatu wasalam dan ya karfafa zancen da yake wallahi ma sallaitu wallahi ni ba ban ba to gurin da kake so fara abu karfi ba da kake sai babu laifi dan wato mutum ya ya yaran sannan ma da suka ce ba ne ji wanda kace ba ni sallah kaza ba sai ce wallahi ai ba ni sallah azhar ba ya miji a ce ba ni sallah azhar ba ba ne ji bane an samu dalili daga wannan sannan wato fa'ida ta hudu shine wato akwai ana so mutum ya rika kyautata wa waɗanda suke cikin wani yanayi musamman wanda suke karkashin ka ba a so ka zo ka ɗauko kalmomi masu tsauri yayin da ake cikin tsananin da rika gaya wa mutane in mutane suna cikin wahala musamman shugabanni kai shugaba ne kana da jagorori a karkashin ka to yi kokari ka lallace ko wanne irin abu duk alkhairin abu duk yadda ka hango to lallacin ka ake kaga sai da Abu ya zo hankalin sa a kanti sai Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar da ya samu sauki a zuciyarsa cewa ni ma ban ba wannan ta sa sai Abu ya samu sauki a cikin zuciyarsa to sai ake yin kalma idan shugaba ya zo ko da wanda lokaci ya rika samun a samu dukkan sai tsoro na kalmomin da zai faɗa wanda za su yi mujawar to ku zaɓo kalmomi ka rika duba yanayin mutane akwai lokacin da duk gaskiyar ka ba za a fahimce ka ba sai ka yi amfani da kalmomin da mutane za su ji cewa wato a'a lallacin su wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙa'idoji na shugabanci da ya kamata shugabanni su kiyaye kuma ba wai na ce shugabanni ba wai iya shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza a'a ko kai da kake a gidan ka yanzu a matsayin da na jagora wani abu ya faru akwai lokacin da sai ka amfani da wasu kalmomi na lallaci a matsayin ka na shugaba domin ka faɗi wata kalmar za a daɗe ba manta ta ba to shi ne wannan domin annabi alaihi salatu wasalam a rayuwarsa gaba ɗaya su ake a yi koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun uswatun ko uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira saboda haka su ake a yi koyi da annabi a duka rayuwarsa a cikin gidansa a waje a tsarin shugabancinsa da ana so mu koyi da wannan to annabi yana kyautatawa waɗanda suke karkashin sa sannan ashe ya halatta idan na tashi ban yi sallar da azaba ga wasu duk ba su yi ba za a ce kowa ya tashi za a iya haɗuwa a yi jami'i a wannan lokaci za a iya haɗuwa a yi ko da lokacin ya fita za a iya haɗuwa a yi wannan jami'i sannan wannan dalili ne akan cewa lallai sallah ana jera a wannan hadisi sanan muka samu cewa sallolin jera su ake ba za a ce a yi wannan sannan a zo a yi wannan ba sannan ba mu manta ba ai annabi yana cewa man nama an salati aw nasiha ko wanda ya yi bacci ga wannan sallah ko ya manta lokacin da shi ne lokacin da ya tuna to su lokacin da suka tuna shi ne lokacin da a gurin wanda ya manta ko bacci ya kwashe mun yi bayanin baccin nan zafin da yake ba wanda yake tashi bai tashi kwanciya wajen da aka fara kiran farko ba da shi muke ba wanda ya kwanta bacci tausayi ya sa bai farka bacci da rana ta kullu wataƙila ya sha maganin mura rana an samu wani abu ko ya yi aiki ya ce bai ma ki kiran sallah ba da ana samun irin wannan ana samu saboda haka da ya farka rana ta fito to shine lokacin sa amma ba wanda ya mai da abun adawa dabi'a ba dabi'a ce ba sannan hadisin yana bayani akan kyawawan dabi'un annaba da yadda zai tsira ya fi kowa bai da koyi aikowar da duhu ya yayi mijiyar koya kowa ta waye ga ga shi ba mai kyau da kayi ba ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wa sallam dabi'u da komai annabi ya fi kowa shi ne yake cewa abu na ƙarshe yana bayani hadisi yana bayani dangane da abin da aka jarraba annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa yadda Allah ta tabbata a gare su kuma suka yi haƙuri akan wannan jarrabawa da Allah ya yi domin na ba mu misali zakin da ya yi yanayi ne da aka shiga shi yadda sahabbai suke wa annabi alaihi salatu wasalam sai da ya faka hidan mutuwa zai yi gano mun halin kafai ba wani sai kowa tsorace shi saboda ga da dazo ga hukumu kun san shi ana yi ga kaya ba su da shi suka ku ga yunwa waje je ya gano fa ba ya yake su ba ya dawo aljanna ta tabbata a gare shi yadda ake ga aljanna nan ba wanda ya kai sai da nuna wani yake to kai kai ya nuna huzaifa ibn liyaman sannan yake sai na miki duk da tsoron da nake ji yana cewa shi sai na ake tsoron a gefe na tabbata kawai saboda haka wannan shi ne a dunkule to amma akwai wani abu da kun ga anan sallar asar kawai aka ce amma ya zo a jikin sai na ali da abdullahi dan mas'ud a wani babi daban kamar da ya zo a muwatta da sai yi ibn hibban cewa azan ce da la'asar azan da la'asar ne ma ba yi ba wa'annan littattafan da muka faɗa su sun kawo imam tirmidhi ma ya kawo duka jina da isnadin munkadi an gane ko to shine malamin kace ya zaka kawo ba wannan da suka taji ba da amsa sun kace kaga ba cin karo ita fa kan da yakin gwalalo ba kwana ɗaya bane ba kwana ɗaya bane cewa kai la'asar ta faru a wata rana azab da la'asar ta faru a wata rana shi ke nan sa shi ke nan kawai la'asar ta fara a wata rana azab da la'asar a kwanakin da aka yi a kan da shi a wannan kwanakin duk an samu wannan matsalar domin wanda ya fice yake cikin tsoro ko mai yake idan mutum yana cikin halin tsoro ba a daina tambayi in mutum bai zama tambayi zai tambayi waɗanda Allah ya musu jarrabawa ta boko haram a tambayi su za su biya ba su shi ne muna fita wannan hadisin za su gane su kanana wanda yake cikin halin tsoro ko mai yake Allah ta aminta da su wannan shi ne a dunkule dangane da abin da wato dan karshen wannan babu sai babi na gaba babu fadilin jama'a ko fadilin salatin jama'a babu da zai bayani akan falalar sallah a cikin jami'i wa wujubiha da kuma wajibinta kun san malamai sun yi sabani wasu ce sallar jami'i wajibi wasu ce sunna ce muakkada wasu kuma ce sharadin ne ma sharadin ne kamar su Dawud ibn Ali al-Zahiri su a gurin su sharadi ne sallah a jami'i ba sharadi ce saboda haka ba wani dalili da zai hana kai sallah a jami'i in ba ya ujiri karɓar ba idan kai ba kai ba a gurin Dawud ibn Ali al-Zahiri to bari mu ci mala ya fara da cewa fada'i falala um daga cikin abin da yake kawo cewa lallai sallar jami'i tana da falala shine hadisin Abu Huraira da Annabi yake tabatu bi kullu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu kasancewar wato wa rajulun kalbuhu ma'allaqun bil masajid iska ciro wannan akan cewa falalar zuwa masallaci ne sun kawo wannan sannan abu na biyu suka ce rubuta ladan kamar da za mu biya a hadisi nan gaba ladan taku zuwa masallaci sannan abu na uku suka ce wato tana cikin dalilan da za a kankare masu zunubi ita ba falala bayan takun sannan duk takun sai an kankare masu zunubi na zuwa masallaci sun kawo wannan jiwa sannan na hudu wanda ya fita zuwa ga sallah yana cikin kariyar Allah haka annabi ya faɗa cewa duk wanda ya fita zuwa ga sallah to Allah zai ba shi kariya sannan na biyar shine duk wanda ya tafi wurin sallah wanda ya tafi sallah kai kamar za a fara ba shi ladan yin sallar har ya je masallaci kafin ba a zuwa ce in ya zauna yana jira daga dawo wata zuwa masallaci kuma in ya zauna yana jira lada ne sannan aka idan da sallah ya kuma gaba sai a ci gaba da baki za mu biya a hadisi nan gaba to wannan shine a dunkule ina ga sai mu tsaya a iya nan saboda lokaci sannan a wajen kifa wanda suke cewa wajibi ne suna da hadisai da yawa da suka kawo ko maganganu da yawa da suka kawo shi ma za mu faɗi guda biyu ko uku kawai sai mu tsallake mu jimi da habai ke faɗa a kan wajibcin sallar jami'i na farko dalilin su suka ce Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma arrafi'in warka'u ma arrafi'in shine dalilin su na farko cewa wajibi ne dalili na biyu wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salat inda aka wajen ta sallah ne yayi to kai da kake zaune a gida kana danna waya ba za a ɗauke ba ko saboda biki kawai ko wani taro wanda yake a yaki ba a ɗauke ba bai kamata a ɗauke wanda yake taron biki ko suna ba an gane ko yawwa sannan hadisin da yake magana a kan cewa hadisin Abu Dawud duk wanda aka kira sallah yana masallaci haramun da ya fita annabi ya hana hadisin Abu Dawud domin zai ba da lamba cewa wannan hanya ba guda kuci bane ko za a je mai tunani gala gala mutane da yawa za su so sai aka zo sallah ko wuce kullum haka yake to za a samu alamar tambaya saboda haka ba daidai bane sannan rashin sauƙaƙawa da annabi Abdullahi bin Umar Maktub ba gawo ko baya gani wanda a bata wata wanda ta sauka a kansa wata rana sai ya Rasulullah ina cikin jagora yanzu babu babu yanzu cikin jagora sai yake cewa sannan hanyar da nake cewa akwai kwazazzabai gara muka abubuwa da yawa ya kawo yace na wato um shin zai iya zama a gida ne sallah sai annabi ya ce wasi har ya jira sai kaga kana jin kiran sallah har tasma'un nidaa kana jin kiran sallah sai ce ni sai ce ba ji ka zo ka tawo sallah kawai alhali hanyar da yake bi bayan da ji makaho da ko zazzabai ba buju na da ilu sannan ga rashin kyan hanya na mutum zai da kunama hanyar da yake biyo an gane ko inda dare ne ga duhun dare misali ga makalla ga duhun dare abubuwa da yawa amma da yake ba ji malaman da suke cewa sallar jam'i wajibi ce wannan hadisi yana cikin umda manya manya hadisi da suke kafa hujja suka ce ka kalli abubuwa kamar guda hudu ko biyar a karkashin wannan zai nuna ma cewa lallai ba su sauki abu na farko cewa ko kasancewar wannan sahabin makaho amma annabi bai tsaya maka ba sannan abu na biyu sai kasancewar ba shi da ɗan jagora annabi bai kiyaye shi ba abu na uku ni san gidansa da masallaci yana da nisa sai da ya bar cewa ya rasulullah ina da nisa abu na hudu shine kasancewar da bai tsakanin gidansa da masallaci kafin yanzu akwai kujiyu daban-daban ka zai iya cin karo da kujiya sannan abu na biyar shine kasancewar kunani da wato abubuwa masu cutarwa da macizai a hanyarsa abu na ƙarshe shine kibar sinni girman shekarunsa yana da shekaru ya maganta ya tsufa kowanne ka kalle shi dalili ne amma annabi yake ka zo masallaci wannan na ƙara nana da ne saboda matasa masu ƙarfi a jika da wani dalili kake tsayawa kai sallah a gida ko ban jagoka za mu zo mu gaje ko mu sallah haka kawai ko mutum ya zauna wai saboda jeran da yana ciwo wani hadisi za mu zo mu ji wannan to bari mu tsallaka maganganun sahabbai ne sahabbai suka ce akan bari ku ji da suke faɗa akan sallar jami'i cewa kai ba taɓa samun wani daga cikin sahabbai da ya rangwabe ba ka je karanta al-musannaf na Abdulrazzaq ko na ko na Ibn Abi Shayba ko wani ka ji wannan sassauci da sahabbai suke akan sallar jami'i ba wanda ya sassauci magana Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda shi cewa yayi wato wani mutum ya yi tafiya takakkiya an gane ko cewa ya zo ya tambayi abdullahi da abbas cewa yana yin azumi na yi ya yi sallar dare amma ba wani mutum ne yana azumin yini ya yi sallar dare amma ba ya zuwa jini sai annabi abdullahi da abbas ya ce huwa finnar yace dan wuta ne duk wannan sallar kam yana sallar daren da kuma azumin da yake dan wuta ne haka ibnu abbas ya da kalmar ta sa ta kowace tsauni ma abdullahi dan mas'ud kuma da aka yi mata tambaya cewa yi wa laqad ra'aytuna wa ma yatakallafu anha illa munafiqun ma'lumun nisaq mun zauna cikin muhuta bai ba wanda baya zuwa jami'in ba munafiki wanda aka yi wato ya yi kaurin suna da munafiki kamar dan dan sallar kayan kuɗin kamin sun suna zuwa masallaci su tsaya a baya aka yi walƙiya aka gane su saboda Allah ya ce wala kada alimna almustaqdimin da miko wala kada alimna almustaqirin su idan an yi sallah ta dan tau bayan da ya saboda mata ne a bayan da reka su ciki sai Allah ya ce mun san masu zuwa da wuri mun san masu tsayawa sai an gane sallah wasu su tsaya a bayan da reka mata ta hannu ko ta baya to da ganin suka yi wa ya ga da suka dena zuwa sallah ba sai mutum ya zama da yake wani uzuri ne eh ya rike shi kawai da ba da Allah ke zuwa ba eh to kun ji wannan magana magana ta uku shine sai na Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa me yake damun mutane da ba sa son zuwa sallar jami'i yace na rantsi da Allah ko dai mutane su rika fitowa jami'i ko kuma tura da tsakanin da zai rika zane su ko ya cire musu wuya haka yake ya amfani da wani hadisi da za mu zo mu ji shi nan gaba shi Abu Hurairah haka da yana Umar haka yake Abdullahi dan Abu Hurairah kuma Allah ya kara masa yadda yake a cika kunnan mutum da narkakkiyar dalba shi ya fara kai ya gare shi fiye da ya ji hayya ala sala hayya ala sala kuma ya ki amsawa gwara a samu dalma da kakkiya a cikin kunnan sa yayi wannan sai da Ali Allah ya kara masa yadda da Abdullah dan Mas'ud da Abu Musa al-Ashari da Hasan ibn Ali duk Allah ya kara masa yadda sai ce man tabi al-munadi falam yujid min ghairi udrin fala salata lahu duk wanda ya zikira sallah bai amsa ba ba tare da wani dalili ba kamar rashin lafiya ko tafiya an bayyana wani uzuri babba to in ya sallama fala salata lahu ba za ka ba to bari mu dauri ba Muhammad mutum ne yake shi kuma cewa yi lalle zuwa sallar jami'i farilla ne aka Imam Muhammad shi kuma Imam Shafi'i yake ba wani uzuri da zamu ba wanda yake shi ko yake zuwa masallaci bari mu rufe da maganar Ibn Hajar azayiri shi kuma cewa ba wani zunubi bayan shirka a ban kasa fiye da wato jinkirta sallah ga wurin lokacinta daga shirka ce wannan a girman zunubi aka yi wani hali ne wayan nan magaganin kaɗai sun ishe mu bari mu shiga hadisin kai tsaye mu ji ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul jama'ati salla a cikin jam'i afdal ta fi falala min salatul farqi fiye da sallar mutum ɗaya fiye da sallar mutum ɗaya mutum ya ce bi saba'in wa ishirin da daraja jami guda ishirin da bakwai ne kuke cewa a islamiyya lada kuskure daraja matsayi an fahimta da kyau saboda haka da da matsayi ishirin da bakwai abin da ya sa aka kawo wannan shi ne zai iya yi wa mutum ya yi sallah shi kaɗai misali a baki lada ɗari misali to ana nufin shi wanda ya a jami'i wannan tsarin da shi da bakai da abu ina guda shi wanda ya janna fala shi ya tafiya to sai an linka ba ladan da tawakkalin da bakai shi ne abin da yake idan kake kai ka take kai a wannan an fahimta da ku in kake lada guda daya shi ta ba da yake cewa matsayin ko promote yawa to bi ta ba in wani kiri na daraja sannan ba da yake bi ta ba in wani kiri na daraja me ake nufi da wannan shine shin idan kace sha ɗaya ta fi tara da nawa ta dida da nawa ta dida da biyu da biyu ka ga wannan kai sai ka ɗauko da biyu to idan kace ashirin da bakwai ta fi ta fi ɗaya da nawa ta yi haura ta ke nan to wannan lissafin a nan gurin ba a kai ba aida jirin da bakwai ɗin tafi ta. Yawwa, sau da haka idan kai wannan ka rage wa daraja ta jirin da shida, an cire ba ɗaya, shi bai taɓa na gaba abin da ya taɓa ba. Ko jirin da bakwai ɗin tafi. Shi ne abin da ba lalle suke faɗa. Cewa kada ka kawo wannan cewa yadda kai wannan lissafin na na cewa wato za a rage guda ɗaya. wannan hadisi yana bayani a kan wanda a fata da farko wanda na tallaje mu sannan an yi mana bayanin cewa ana lullunta ta akan sallar mutum ɗaya abu na biyu tsarin duk ranar wanda ya tallaje ɗaya kuma ana zo a yi wa ana zo a yi wa dawud bin ali bin zalim da yake cikin kana da yake ba ku da ba domin annabi ya nuna abadiya da ta wanda mutum da yake da ba za a wanda ba duk da aka yi ku da shi shi da wannan sai ta samu cewa suna ce wa haka suna ce ne kan shi wani ba su ce wa tsari saboda wannan da yake abdul min salati kaza wa kaza saboda haka shi ne dalilin sa a cikin hadisi kowa ya fashe ya zakulo abin da zai zakula cewa duk da aka ce ta hafi to ismin ita ma ta yi sai dai baka kai wannan daraja ba ina ba da fahimta magana Dawud ibn Abi Zaid ko shakka babu an an fi karfin da dalilai sallar ta yi sai dai ba ta da daraja mai yawa idan ni sallar ki kadai kai dai daraja ka ba ta da yawa shi ne abin da za a kawo kawai an fahimta da kyau ko yawwa sannan domin suna cewa in da sallar sa ba ta ba za a ba shi lada ko ɗaya ba ba zai samu daraja ko ɗaya ba da za a ce zai tashi zero duk da ji annabi ya ce duk wanda ya sallah shi kaɗai da shi da wanda bai wani ɗaya ne sai ya ce amma afdal saboda haka sallar ta kai sannan abu na hudu da za mu koya a kai shi ne mahimmancin yin sallah da kuma girmanta da kuma gane cewa lallai ta tafadar tana samun fifiko da yawa za mu zo mu ji to ita mace ba yanzu ana magana akan wato mutum ya fito hadisin gaban muka rubuce ni bayani ita mace ba da aka ce wa salatu wannan wato wa buritu wannan khairul lahunna da annabi ya faɗi wannan to yaya ita ya za a yi da ita mu ji hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce salatu rajuli fi jama'ati sallan mutum a cikin jami'i yudha'atu ala salatihi fi baiti ana ninnin kata akan sallar da yayi a gidansa kun ji ninki saboda haka sallar ka a gida ma ta yi sai dai ka sani cewa kana bai da zalika kawama ne lada ne bai da yawa kuma baka san rashin yawan nasa ba daraja ce wacce baka san wani irin wato a concept kake kokowa yaya baka ita ce wata irin lamba za a baka ba to shine yake wato tudafu ala salati bi baiti ana ninninka ta akan sallar da cikin gidansa wa fi suqihi ko a kasuwarsa 25 bi'ban dariki 25 dariki 25 to shine malamai suke magana akan wannan cewa to wannan ya za a yi da wannan can gurin ya ce 27 nan ya ce 25 ya za a yi jami'i tsakanin hadisa wannan ya ce 27 wannan ya ce 25 sai za a jama'a ya zan duba cikarwa ya za a yi hadisi na ko ba cin karo ba cin karo tsakanin 27 da 25 tunda shi wannan daraja ya zo faɗa cewa za a ninka ninki 25 wancan kuma yace 27 an fahimta da kyau ko shine malai wasu malamai suka ce akwai maganganu da yawa da suke suka ce wasu suka ce wani zai je jam'i akwai wanda darajar ta sai ta kai 25 saboda abubuwan da zai cika na nutsuwa da kushuɗi da kaza da kaza sai ta kai 27 wani kuma bai kai shi waje ɗaya 25 ɗaya daga jami'in da suka bayar kenan wasu kuma suka ce a'a a irin abubuwan da za a faɗa yanzu na cikin hadisin su ne idan mutum ya cika gwargwaron cikawarsa gwargwaron yadda zai samu wannan darajojin har ya kai ishirin da bakwai ko ishirin da biyar bari mu ji hadisin kan lokaci ya cinye mu sai mu ji ne malamin suka ce sai ce wa zalika wannan kuma haka za ka ce kamar ka ce me illa sababul illa kenan da haka ce yas'alunaka anil mahiyyi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض هذا أنت إلا كوكما قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الكلام حديث الله ليس إلا تتسع أكان مجاهدين جاء saboda tana kautar da hankali shine sababin illa da ake faɗa illa a ce a wato alhukum yaduru ma illati wujudan wa adama to illa dalilin da zai janyo a samu daraja 25 shine ne sai ce idza tawassa abu na farko sai yayi alwala mai kyau fa kana alwudu'a ya kyautata alwala thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita ya tafi masallaci fala yukhrijuhu illa as-salat ba abin da ya fito da shi sai sallar kun ji sharadan ko ba abin da ya fito da shi sai sallar shine ba da nake cewa da alwala to idan yana da alwala fa aka kuma kiran sallah yana da alwalan magariba sai aka kira sallah sai kuma alwala ba da nake ce ina ga dama ya nuna ta kuma annabi yayi haka mai mai ta alwala nuru ala nuru haske ne ka eh annabi yayi haka yana da alwala ya kuma wuta in kuma kaga dama ka tafi kai kawai sai ne da alwala yana da fa'ida an fahimta da kyau ko yawa idan kai fadi mai in ba baka yi fadi mai kana da tabbacin alwala ka tana nan ka kuma wata ya halaka annabi ya yi haka to saboda haka sai yace kun makara da ilal masjid sannan ya fito masallaci ba la yuqridu illa sala ba abin da ya fito da shi sai sallah dan za ka wani idan ya tashi fitowa ko gidansa kaje sallah za ka yi yanzu to mi ka sallah bai saurare ka zuwa ai sallah a babba ku to ku kamu yo ku tafi sallah bayan an gidan da sallah ce sai kuma yace yaya aka yi to wannan ita ce dabi'a ne to kar wani ya zo ya fito da kai kawai yanzu zaka tafi sallah ya sai da a ya gabata kiran Allah ya funaka eh ya funaka cewa to ka zo yanzu ko wata kila lokaci ka bashi cewa bai zo ba sai wannan lokacin ka ga lokacin da muka da kai saboda na san lokacin sallah ka za to yanzu ka bari mu sallah kai kai babban da zo kai kai to jira na ana ko mun ji abin da za mu muna sallah jira za ka ko ka je dole kare kuwa ya kai ka bu sallah ne yawa ai ko ka je zo da su ai zo ake a gane yanzu kiran Allah ba dau ko za abin da kamar da muka faɗa a aiki da mana wato magana da muka yi a masallacin tafsirin mu na Allah ce kaga ya magana da ake cewa shi musulmi musulmi sun yi imani da Allah ba ba su yarda da shi ba ka wata yahudi ya take ko haka ga ya mana eh sun yi imani da Allah ba ba su yarda da shi ba haka take wata yahudi ya ce na'am an gane ko bari mu ƙara ga hadisin naga tun dago mun wannan lokacin to sai yace thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa sala lam yaqtu khutwatan ba wani taku da ji kun ji falala ana fito da ita illa rufi'at lahu biha daraja ba sai sai an daga darajar sa matsayin da wannan taku shi ta sabai su ji san gida ne da masallaci ko kuma idan za ku fito ta ba a hankali sai wannan abin da zai sa ka dau a hankali cikin nutsuwa shine ka fito lokacin da ba yanzu za a tayar ba eh to sai ga an tsara ka sai kai kai sai kai tafiya ka a hankali wannan dukka ku da lada ne akwai sahabban da suke hijira suka koma wata unguwa mai nisa dan su rika zuwa masallaci a kafa amma kuma wato mu za ka ga yanzu kowa ya fito kusa da masallaci kowa ya fi kansa saboda ya samu sauki kawai to idan Allah ya ce bace ka baka nufin jami bane laki amma wani lokacin kuma za ga wanda suke kusan bashi da gaske ba sun fi kowa daga ci kamata ya ce wanda yake kusa saboda ya tafi jiki kawai ya san ɗabi'ar limamin gurin da ladanin gurin ba zai ta zo mutu ya ji an tare da kama to kamata ya ce ka kusa da masallaci kullum yana gaban gaba saboda kusancinka da masallaci sai annabi alaihi salatu wasallam yake wa huta anhu biha khati'a sannan za a yanke alqada'u da ban alkhati'a da alqada shine kuskure khati'a kuma zunubi to ba dai sai an shafe mutum zunubin da da wannan takun da wane mutum kai za salla idan ku yi salla lam tazal malaikatu tusalli tusalli alayhi malaiku ba za su guje ba suna yi masa salati ne salatin malaiku mun faɗi wannan a tafsiri wani lokaci إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لو ذاك ثلاث ملائكة أقم بيتي الثناء عليه أقعد الآلية على يحيى فلا سوى يبوه mala'iku su rika yabanka a cikin sauran mala'iku a sama ta ɗaya ta biyu ta uku suna wani ɗan wani bawan Allah mutumin jini shi ta yabanka ko a Facebook yanzu aka rubuta cewa wani ya aure kirki da iya ce balla tana cikin malaiku bil mala'il a'la to shine yabo to malaiku za su je barka a junan ma da mafi musallamu mutakar ka da wama a gurin sallar an kirawo sallar kun ga aje da mun gane wannan ba za mu matsa wa juman cewa lalle a tare sallar domin ka san inda kuɗi ake rabawa ba za ka ce a ce iya zaman ka iya kudin da za a baka haka sai liman wannan limamu mugu ne yanzu ne kai haka za a faɗa amma duk da ba kudi ya ke raba ba Allah Allah yake kowa kawai da ake iya zaman da kuka da dadewar ku shine abu da zai sa a ta zuwa a kewaye a ta zuwa a kewaye to ba za a so liman da zo da wuri ba to shine annabi zai gaya mana wata kalma a wani hadisi da zamu bi an Allah ya ara mana lokaci cewa annabi yake da dama ake rabawa yanzu da kaji ake canjawa ba bayarwa kyauta ba to ba za a samu guri a gaba ba a ce duk na tsawon farko za a ba shi canjin kai wallahi ba za ka samu guri ba kar a kallo ana kwana a ATM to ko ba ka gani kuma rijalan wani sa'an a wannan gurin to dai sai yace Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu haka malaiku za su kace Allah ka gafarta wa wani la hawla wala quwwata illa billah Allahumma arhamhu Allah ka ji kan wani malaiku za su ta faɗa wala yazalu bi salati annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutum ba zai kuce ba ana ta ba shi ladan sallah ai ta ba ka lada man tazara sala mutukar kana jiran sallah mutukar kana jiran sallah to ladan za a yi ta ba ka to kun ji fa bayan Allah mai jiran sallah ba huwa kan musalli kamar yana sallah ne abin da za mu koya da wato karkashin wannan hadisin abubuwa ne da yawa na farko an gaya mana cewa idan mutum zai fito lalle ya fito wato yayi alwala kuma ya kyautata alwala kamar yadda ya tabbata a sifar alwala annabi alaihi salatu wassalam sannan abu na biyu ya zanto niyyarsa to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana an san cewa sati ne zuwa babu da karatu ko sakamakon zaɓe da za a yi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah dan ki sarka Allah madaukakin sarki karka bamu da zaɓin kawo kanmu Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda za su zama mana alkhairi da mu da ƴaƴanmu da ƙasar mu gaba ɗaya Allah ka tabbatar mana da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi da waɗanda muka yi wasiya Allah madaukakin sarki ka biya bukatun Allah ka amsa addu'o'in muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu gaskiyar za mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su tsara ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yaye mana matsalolin da ake ba ma da su na girgizar kasa a ƙasar Siriya da Turkiyya Allah maɗaukakin sarki ka yaye mu musulmin da suka riga mu gidan gaskiya a cikin su Allah ka ji kansu da gafara mu kuma girgiza aljihu da muke fama da ita Allah ta yaye mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa matasan mu da suka kauta hanya Allah ka dawo da zuwa mu mai rijiya Allah ka shirya mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa duk waɗanda suke mana wasiyoyi da addu'a Allah ka amsa mu akwai Alhaji Abdullahi Umar da ya rashin kirkanta abu da ya kusan abiri muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje mu Allah madaukakin sarki ya sa cikin kafuna muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje mu kurakuran da gaba daya abubuwan da suka bani kuma Allah madaukakin sarki ya kula da muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da kofin da madaukaka Allah ka shiga al'amuran abubuwan da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa kafin ya zuwa ba karatu sai kafin da na saba kenan na bayan sa babu zabi amma akwai wata tambaya da na gani wannan tambayar da suke cewa da yamma ai labai akwai ma'aikatan zaɓe da yawa kuma mu mafi yawanci ka kamar ni da nake a ɗan nesa bayan ranar zaɓe ba na zuwa ko ina na yan labai na na in ja Allah ta'ala yan labai a mana abuwa yawa wannan yanzu ne wannan tambayar shi ne suna cewa